السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام
ودينا الله تبارك وتعالى وليس في قدر هدور مؤمن مسلسي البركة المهاجرون domin ci gaba da tafsiri cikin alkur'ani mai girma inda muke tafsiri a cikin suratul baqara jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 249 yau kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu tashi 250 muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya dace da mu yau muna juma'a goma ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda yake daidai da 27 ga watan biyu shekara ta 2026 miladiya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين حياك الله الله تبارك وتعالى يتي ولما برزوا لجالوت وجنوده yayin da suka bayyana domin yaƙar jaluta da rindunarsa ƙalu sai suka ce rabbana ya ubangijinmu afirka alaina sabaran ya ubangiji ka zubo mana haƙuri wa tsabbit a ƙadamana ka kuma tabbatar da digadiganmu wansurna anar kaumil kafirin ka taimake mu akan mutane wanda suke kafirai Allah tabaraka wa ta'ala ce fa hazamuhum bi idnillah sai suka rusa su da izinin Allah tabaraka wa ta'ala ma'ana da ikonsa da kuma umarninsa wa qatala daudu jaluta dauda ya kashe annabi dauda ya kashe jalut wa atahu Allahu al-mulka wal hikma Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi mulki wal hikma da kuma annabtaka wa'allamahu mimma ya sha ya sanar da shi daga abin da ya so na ainihin wato kira. Allah tabaraka wata'ala ya ce, walaula da fa'ullahin nasa ba'abahun bi ba'abi. Wadan Allah tabaraka wata'ala yana tare wato sashin mutane ga sashi ba, lafasa da til'ardu to da ƙasa ta ɓaci. Walakin Allah zu fadlin al'alami, sai dai Allah tabaraka wata'ala ma'abocin balala ne ga ainihin wato talikai. Allah ya ce tilka ayatullahi waɗancan fa'ayoyin Allah ne natluha alayka muke karanta su gare ka bil haqqi da gaskiya wa innaka laminal mursalin lalle kai manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana daga cikin manzanni na Allah tabaaraka wa ta'ala kamar yadda muka je a baya cewa falamma fasala talut bil junudi qala inna Allaha mubtaliikum bi naharin فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده فشربوا منه منه إلا قليلا منه قالوت da ya haɗa rinduna za a tafi gurin yaƙar jalut mana shi ɗalutu kamar yadda muka ji a baya shine wato shugaba gurin yaƙi shine jagora na ɓangaren wato muminai kenan shi kuma can jaluta shine jagora bangaren wanda suke mushrikai kafirai inda za a je a wanda za a je a yake su kenan to sunan jalut bai fito ba a baya sai a wannan ayar hakanan sunan dauda alaihi salam bai fito ba domin gashi a cikin ayan nan mun ji cewa waqatala daud jalut dauda shine ma kashe jaluta yayin da za su tafi wannan yaƙi suka ce akwai matsalar ruwa ya za a yi sai ya ce to lalle kuma Allah tabaraka wataala zai jarrabe ku da korama ma kar a yadda a sha sai dai kan fata daya to yayin da suka je ya zamto mafi yawa sun sha kamar yadda Allah ya ce fasharibu minhu illa qalilan minhu sai suka sha daga wannan korama sai dai yan kaɗan ne basu sha ba kuma mun ji aka ce adadin shine ne kamar na samu hadisi daga barra dan azib yace mutum 310 wala abu ne kawai sha ba daga cikin mutum dubu nawa daga cikin mutum dubu 70 kaga ɗan kadan din ne tunda Allah tabaraka wa ta'ala ce illa qalilan minhum sai dai ɗan kadan daga cikin dubu 70 310 wani abu sune kawai su sha ba ɗan kadan ne suka rage to da aka je sai wannan wanda suka ki masa biyayya suka fara tsoratar da wanda suka yi biyayya cewa la ɗaɗata lanar yau mafi jaluta wa junudi yau kan ai mu da ƙarfi akan jaluta da rindunarsa tun daga shi iya mutum ɗari uku da wani abu ne za su yaƙi ai babu nasara kenan su kuma wannan ɗari uku da wani abu sai suka ƙarfafi juna suka ce kan min fiyatin qalilatan galabat fiyatan kathiratan bi iznillah ai an samu da yawa rinduna yar karama ta ci galabar rinduna mai yawa da izinin Allah da ikon Allah tabaraka wa ta'ala shine Allah tabaraka wa ta'ala ce walamma barazu li jaluta wa junudi yayin da suka bayyana al-buruz shine a je gurin yaki kowa ya hau position da ya kamata ya tsaya domin a gwabza yaki din to yayin da suka rarrabu suka bayyana li jaluta domin yakar jaluta wa junudihi da rundunarsa sai suka yi addu'a kalu suka ce rabbana ya ubangiji afrig alaina sabran ya ubangiji ka zubo mana hakuri domin sai an yi hakuri kafin a tsaya a yaki sai an yi hakuri kafin a samu dukkanin cin nasara shi yasa watar ayar Allah tabaraka wa ta'ala karshen ta yace inna Allaha ma'as sabirin Allah yana tare da masu hakuri anan sai suka yi addu'a suka ce qalu rabbana suka ce ya ubangijin mu afrig alaina sabran ya ubangiji ka zo mana hakuri annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa la tatamannu lika al'adu kada ku rika burin a hadu da abokan gaba amma fa idza laqitumuhum fasbiru idan kun hadu da su to ku yi hakuri ku tsaya a buga yaki din sai suka yi addu'a cewar Allah ya ba su haƙuri domin in aka samu haƙuri an samu matakin mai cin nasara suka sake yin addu'a ta gaba suka ce wa sabbit a gadamana ya ubangiji ka tabbatar da daga mu kada mu gudu mu tsaya a yi duk abin da za a yi bayan da sun yi haƙuri sun roƙi Allah ta baraka wata ya ba su haƙuri ya kuma ba su tabbatuwa kada a gudu sai suka ce wansurna alal qaumil kafirin kuma ka taimake mu akan mutanen nan da suke kafirai Allah tabaraka wataala ya amsa addu'ar su sai ya ce fa hazamuhum bi iznillah sai suka rusa su da ilimin Allah tabaraka wataala da ikon sa ya zamto wato rundunar jaluta suka rusa rundunar a wato rundunar jaluta suka rusa rundunar ne jalut wa qatala daudu jaluta annabi dauda alaihi salam ya kashe jalut malamai suke cewa wato akwai wani da ake ce da shi isha shine baban annabi Dawud alaihi salam shi kuma annabi Dawud dama baban waye annabi Sulaiman yana da ƴaƴaye guda 13 duka mazaje zarata sai shi dalu ta ji labarin sa sai je gurin sa yace ka fito mun da ƴaƴanka inda a ce kana da ƴaƴa maza kuma karfafa ka fito da su sai ya fito da guda 12 da ya gansu sai yace to ai an ce 13 ne na sauran ɗayan yace iya suke ne shi a Allah ya ce ba iya suke ne ba sai shi to gaskiya shi ɗayan akwai aihu ne ma a ganshi shi samun fito da shi ba shi yana can yana kiwon tumaki ma saboda shi ɗayansa masu ƙarfi ne dogaye zarata sosai sosai kowa ya gansu yana sake kallonsu shi kuma wannan guda ɗayan shi dauda ɗin kenan sai zamto shi ba shi da tsawo kuma ba shi da ƙarfi ga shi kamar yadda mara ya kawo ke cewa ga shi fari ne jikinsa ya yi fari irin alamun rashin lafiya din nan gashin kansa ya zuzzube alamun da yana cikin matsalar rayuwa mana yana cikin matsalar lafiya sai ya ce aje a kawo shi sai ya je kawo shi ana tafiya ya je gurin kawo shi a can daji gurin kiwo sai ya same shi sai ya same shi ya dauko tumaki guda biyu ya dauko su guda biyu ya dora a bayansa sai yake mamakin karfin sa sai ke lalle wannan yanda yake tausayin dabobi to zai tausaya dan adam sai yake cewa shi idan wato kura ko zafi yazo zai dauki dabobi a gurinsa zai dauki tumakin da yake kiwo yakan kama shi ya cillar da shi da hannun sama gashi kuma dan gangani yake bi babansa labari a baya cewa duk lokacin da yaje cikin duwatsu idan yana kiwon nan fa idan ya fara yin tasbihi sai ya ji suma duwatsu suna tasbihi sai ya ce ya kai dana wannan albishirinka ya ce wannan alamar alkhairi ce wata rana ya ce da shi na zo na samu zaki a daji ina kiwo na hau bayan su ba abin da ya mun ya ce abishir ya ibni albishirinka wannan duka alamar alkhairi ce ya ce ni fa duk dabbar da na jefa na harbe ta sai ta mutu sai na kada ita ce duka albishirinka wannan duka wato alamar alkhairi ne saboda ka shi wato talut yana tafiya da kaho kamar yadda shi ma in ba a manta ba a baya ne cewar shi ma wato alamar cewa shi ne jagora narkewar man da ke cikin kaho ɗin to shi ma na tafiya da wannan kaho wanda yake ɗauke da wato man tsarki suna ce masa duhun kudus wato man tsarki yana zuwa da aka je aka samo shi dauda sai ga wannan man yana narkewa sau daga shi ma sai ya shafa masa sai yake cewa da shi to za a je yaƙi ne kana ganin za ka je yaƙin nan idan ka kashe mana jagoran jaluta kenan zan aure maka ƴata kuma zan baka ka zanto kai ne jagora yace ba komai zai in dai zai cika masa alƙawarin zai saboda ka aka je gurin yaƙi a hanya ya samu duk wasu duwatsu kamar yadda albagawi ya kawo cewa wani dutse masa magana cewa ka ɗauke ni ni ne dutsen da annabi musa ya jifa da shi wani ya ce masa ɗauke ni ni ne wanda harun ya jifa da shi wani ya ce ɗauke ni a matsayin shi ma nasu haɗa su guda uku ya haɗa su guri ɗaya da haɗa su suka dunkule suka zama guda ɗaya yana zuwa ya ce fi jaruta da wannan jaruta ya faɗi ya mutu wa atahu Allahul mulka wal hikma Allah tabaraka wa ta'ala ce shi Dauda din wa qatala Dawud Jalut Dauda shi ya kashe Jaluta wa atahu Allahul mulka wal hikmata Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi mulki da kuma wato annabtaka mulkin sai zanto ya koma gurin Dawud alaihi salam ba gurin mai talutu ba yanzu wal hikima da kuma annabtaka ya zamto annabi wa allamahu mimma yasha'u ya sanar da shi daga abin da ya so shi Allah tabaraka wataala malamai suka ce ya sanar da shi wato wato iya yin sirken yaki a matsayin sa na makeri wasu suka ce wa allamahu mimma yasha shine ya sanar da shi wato zakin murya da duk duniya ba taba jin sauti da yake da dadi irin na Dauda alaihi salam ba har ake haka cewa cewa idan ya zo yana karanta zabura sai dabobin daji su zo su taru gurinsa har ya rika dafa su zaki sai damusa su ne tsuntsaye masu zo har ma wasu suke haka cewa cewa idan ya zo yana karanta zabura saboda tsabar sautin ba a taba jin irin daɗin wannan sautin a duniya ba idan iska tana bugawa sai ta tsaya cak ruwa ma inda zai zo bakin kogi yana yi sai ruwa tsaya cak haka imamul bukhari haka ya tarbashi wannan aya tare da cewa manzon Allah ne faɗa ba amma dai ya kawo a cikin tafsirin sa Allah tabaaraka wa ta'ala yace walaula dafa'u Allah an-nas ba'dahum bi ba'd ba dan Allah tabaaraka wa ta'ala yana tare sashin mutane ga sashi ba malamai suke cewa wato ruwaya ce ma aka rawaito daga Abdullah dan Umar yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah عز وجل لا يدفع بالمسل الصالح عن مئة أهل بيت من جيرانه البلاء akwai wasu mutane na kwarai sanadiyar shi kadai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya tare wa mutum ɗari bala'i daga cikin makwabtansa saboda shi shi kadai mutumin kwarai ne sai annabi sallallahu alaihi karanta wannan aya walau la dafa'u Allahu an-nasa ba'dhum bi ba'din lafasadat al-ardh sai lalle faɗin Allah tabaraka wa ta'ala ba dan tarewar Allah tabaraka wa ta'ala sashin su ga sashi mutane ba da ƙasa ta ɓaci mana mutumin ƙwarai a cikin al'umma akwai alkhairi a ciki kuma ko da ma wannan tunda malamai sun magana akan isnadin ko da ma wannan ko da ma ce babu wani hadisin mutumin da yake mutumin kware wanda aka yi makwabtaka da shi akwai alkhairi haka nan kuma mutumin banza kuma akwai mai akwai sharri wajen makwabtaka da shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ba dan Allah tabaraka wa ta'ala yana kare sashin mutane ga sashi ba wasu suka ce abinda ake nufi shine ba dan Allah tabaraka wa ta'ala yana kare wato rindinar musulmai daga rindinar kafirai ba lalle da su rusa ainihin musulmai din walakin Allah zu fadlin ala alamin Allah tabaaraka wa ta'ala ma abucin falala ne ga ainihin talikai tilka ayatullahi Allah tabaaraka wa ta'ala ce wadancan fa ayoyin Allah ne duka labarin da aka baka din natluha alayka bil haqq muke karanta su akanka da gaskiya wa innaka laminal mursalin lalle kai kana daga cikin manzanni kaga Allah tabaaraka wa ta'ala ya tabbatar da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin manzanni wa innaka inna kaga taukidi ne lalle kai sai sake rantsuwa sai ce la min al-mursali lalle kai kana cikin manzani haka yace yasin wal qur'an al-hakim innaka la min al-mursali lalle kai kana cikin wato manzani na'am
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون حياك الله الله تبارك وتعالى يتي تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض waɗancan manzanni mun fifita sashinsu a kan sashi kaga munasabatul aya yace wa innaka laminal mursalin lalle kana daga cikin manzanni sai kuma yace tilka rusul waɗancan annabawa da aka ce kana cikin su faddalla ba'dhum ala ba'din min fifita sashin su akan sashi wato inda aka fifita manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan sauran annabawa din ala ba'din minhum man kallama Allah daga cikin su akwai wanda Allah tabaaraka wa ta'ala ya magana da shi kamar annabi Musa alaihi salam wa rafa'a ba'dhum darajat mun daga sashin su akan darajoji fiye da sashi inda aka daga darajar manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan sauran wa ataina Isa bana Maryam al-bayyinati muka baiwa annabi isa ɗan maryam albayinat hujjoji a fili a bayyane wa ayyadna bi ruhil qudus muka kuma karfafe shi da malaika jibril walau sha Allah maqtatala alladhina min ba'di da Allah tabaaraka wa ta'ala ya so da waɗanda suka zo bayan su annabawa da basu yaki ba min ba'di ma ja'atuhum albayinatu bayan abin da ya zo musu na hujjoji a fili a bayyane walakin ikhtalafu sai dai sun yi sabani a junansu wa minhum man amana daga cikin su akwai wanda ya imani wa minhum man kafar daga cikin su kuma akwai wanda ya kafa shi Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine sabanin da suke wasu ka zama to mu'minai wasu ka zama to kafirai walau sha Allah maktatalu da Allah tabaraka wa ta'ala ya so da wasu yaki ba ya saki nanatawa walakin Allah yaf'alu ma yurid sai dai Allah tabaraka wa ta'ala yana aikata abin da ya so ne subhanahu wa ta'ala sai Allah tabaraka wataala ce ya ayyuhal ladzina amanu ya kunna suka yi imani an fi umin ma razaqnakum ku ciyar daga abin da muka azurta ku da shi min qabli ayati yawmul la bay'un fihi wala kullatun wala shafa'a min qabli an yatiya yawm kafin wani ne yazo la bai'un fihi wanda babu wato cinikayya a ciki bai'un din nan ana nufin wato fansa ba wanda kudin sa zai fanshi kansa ranar alkiyama idan dai aikin sa yayi muni wala kullatun kuma babu wata abokantaka da za ta yi tasiri wala shafa'atun hakanan babu wani ceto da zai yi tasiri sai dai ne idan Allah tabaraka wa ta'ala ya bada izinin ai wal kafiruna humu zalimun kafirai sune azzalimai Allah ya ce tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd wadancan annabawa mun fifita sashin su akan sashi daga cikin su wadansu sun fi wasu minhum man kallama Allah daga ciki akwai wanda Allah tabaraka wa ta'ala magana da shi annabi Musa alaihi salam Allah tabaraka wa ta'ala magana da shi shi sake ce da shi me kalamullah wato wanda Allah tabaraka wata'ala ya magana da shi warafa ba'dhum darajat Allah tabaraka wata'ala yayi magana da Annabi Musa yace minhum man kallama Allah shi ne kace da shi me kalamullah mana wanda Allah ya magana da shi shine ba hausa yake cewa me ko kalam ko kallamu ko ko kalle ko kalla ko ma menene wasu daga cikin malamai suke cewa yanzu ya halasta a ce wa wani mutum kamar irin waɗannan sunaye a gaya wani a ce wanda Allah ya magana da shi ko bai halista a gaya masa ba kamar a sa mutum abubakar a ce da shi siddiq ya halista a ce shi ma siddiq ne ko bai halista ba ya halista a ce wane zunnurain ne kamar na tagiya usman ko bai halista ba ya halista a ce da wani Allah ya magana da shi alhali Allah bai magana da shi ba wasu ka ce duka wannan yana da cikin zuwa yana da cikin karirai bai halista ba saboda ba wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya magana shi sai wancan annabi Musa din ba wanda yake shi Siddiq ne sai dai Abubakar din As-Siddiq na fata gani haka dai suka yi maganganu cewa irin waɗannan sunaye sun takaita ne akan waɗannan waɗannan mutane wallahu ta'ala alam wa rafa'a ba'dhum darajat Allah tabaraka wa ta'ala ya daga sashin su wato anashin ga darajoji ya daga darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan sauran annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ni kwatankwaci na da sauran annabawa kamar mutum ne ya yi gini kowa ya ga ginin ya ga ginin ya yi amma ga bulo ɗaya can ba a saka ba a ce ina ma wannan ginin an ƙarasa shi da wancan bulo guda ɗin da ya cika ya ce to ni ne kwatankwacin wannan bulo guda ɗaya ɗin ma'ana da ni ne annabtaka ta cika ya zamto wato manzancin ya yi kyau warafa abadahum darajat Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mun daga mun fifita sashin su darajoji akan sashi ya zo cikin hadisi wanda aka rawato daga Jabir dan Abdullahi yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa uditu khamsan khamsan lam yu'ta kunna ahadun qabli manzo Allah yake cewa an bani ababe guda biyar ba a biya kowa ba daga cikin annabawa ba kafin ni ba ba wanda aka bashi wannan na farko yace nusirtu birru'bi masirata shahrin an taimake ni ta hanyar jefa tsoro a cikin zukatan abokan gaba tafiyar wata guda idan tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da abokan gaba ratar tsakanin wata guda ne za su fara jin tsoron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura kuma an sanya mun kasa ta zamto masallaci kuma a bar yin tsarki nawa kenan biyu wannan al'umma an sanya masalla wato kasa ta zamto a basarki kuma masallaci sai manzo Allah ya ce fa ayyuma rajulin min ummati adaraktu salatu falyusalli duk mutumin da yake cikin wannan al'umma tawa duk inda sallah ta riske shi to kawai sallah wannan falala shi tona al'umma sauran al'ummomin fa ba a yin ibada sai inda aka ware kadai ba ka ganin waɗanda suka ɗauko gashi an shafe suka ɗauko addinin nasaranci kiristanci ba a yi a gida ba dole sai mutum ya je inda aka gina domin wannan ibada amma musulunci ba an ba da dama duk inda suna ta kama ka kuma ba masallaci a kusa kawai kai ba ruwa kawai ga ƙasa nan ka yi taimama wannan yana daga cikin abin da aka bai wannan al'umma aka bai manzo muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da cikin falala ta sa na uku kuma ya ce wa uhillat liyal ganaim an halasta min wato cin ganima wannan al'umma in an je yaki an cimma abokan gaba a ɗaibu dukiya matsayin gani ga ƙasa wannan ba hujja ba ce ka je gona lokaci ya kure ka ce ba za ka yi sallama sai ka dawo gida ga ƙasa a gonarka a kan kai shuka ka ce ai babu ruwa ne a inda akwai ƙasa shi kenan an yanke maka hanzari walam tahilla li ahadin qabli na ukun kenan yace bata halasta ba cin ganima ga kowa daga wato wanda suka zo kafin ni daga cikin annabawa ba wa uditu shafa'a kuma an bani ceto na hudu kenan na biyar yace wa kana wa kana nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa wa bu'ithu ila an-nasi 'amma annabi ya kasance kafin manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana aiko shi ne zuwa ga al'ummarsa jama'arsa kadai yace ne kuma an aiko ne ga dukkan duniya kaf Allah tabaaraka wa ta'ala yace wa atina Isa ibn Maryam al-bayyinati mun baiwa annabi Isa dan Maryam hujjoji a fili a bayyane alamomi da sai gwada cewa me shi manzon Allah ne daga ciki shine idan aka haifi mutum yana makaho ma ya shafa idansa idan ya bude kurma ne wato baya ji kunnansa in ya shafa kuma ya buɗe mutum ya mutu in ya taba shi ya tashi duka wannan menene bayyinat ne hujjoji ne a fili a bayyana cewa da gurin Allah ne annabi Isa alaihi salam mana bawan Allah ne shi ba Allah bane kuma dan Allah bane Allah tabaraka wataala yace min bashi wa ayyadnahu bi ruhil qudus mun kaddara shi da mala'ika jibril duk inda yaje yana tare da shi al'amura suke faruwa a hannunsa na ban mamaki na mu'ajiza amma duka wannan ne da izinin Allah tabaraka wa ta'ala ne ba wai shi ne wanda yake yi ba al'amarin daga Allah ne amma Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi wannan ne akan me mutane su da cewa shi fa manzo ne na Allah tabaraka wa ta'ala kuma annabi Isa alaihi salam zai dawo karshen duniya kamar da manzo Allah tabbata cikin hadisi ke cewa zai dawo dujar zai dawo idan dujar ya bayyana kai a wannan duniya din annabi isa alaihi salam shi zai zai same shi ya kashe shi ya cewa zai sauko duniyan nan tun da dama allahu tabaraka wata'ala ya ce an daga shi ne wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum allahu tabaraka wata'ala ya ce ba kashe shi suka yi ba an saka wani ne ya kama da shi suka ga kamar shi suka kashe amma shi rafa'ahu allahu ilai allah ya daga shi ne zuwa gare shi yana sama saboda ka idan allahu tabaraka wata'ala ya dawo da shi zai zo shi zai kashe dujjal zai sauko manzana ke cewa gashin kansa kai kashe ruwa ne zai diga saboda tsafta saboda shiriwa da gashin suka yi saboda kyan gashin za gashin yana yalo-yalo kamar a jike yake kuma haka yake ba a jike yake walau sha Allahu maktatal ladina min ba'di da Allahu tabaaraka wa ta'ala ya so da waɗanda suke bayan annabawa da basu yaki ba min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu bayan hujjoji sun zo musu a fili a bayyane walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar lalle sai dai sun yi sabani daga cikin su akwai wanda suka yi imani daga cikin su akwai wanda suka kafirce Allah tabaaraka wa ta'ala walau sha Allahu maqtatalu da Allah ya so da ba su yi wato yaki din ba wato Allah ya saki nana ta wannan kalma a matsayin taukidi dan ya karfafa zance din walakin Allah yaf'alu ma yurid Allah tabaaraka wa ta'ala yana aikata abin da ya so ya zo a cikin littafin a sharia na ajuri wani mutum ya tambayi sayyidina ali dan abi dalib yake ce da shi ya amiral mu'minin akhbirni anil qadri ka ban labari dangane da kaddara gashi Allah tabaaraka wa ta'ala yace walakin Allah yaf'alu ma yurid Allah shi yake aikata abin da yaso shi yake kaddara abin da yaso yace ba labari menene kaddara sai yace sayyidina ali yace da shi dariqun muslimun la tasluquhu hanya ce mai duhu karka da ka kama wannan kawai ka bari ba za ka iya gane hakikanin yaya kaddarar Allah tabaraka wa ta'ala take ba me yake faruwa ya kaddara abu ba za ka iya fahimtar wannan ba kai abin da ke kanka shine mai imani kawai sai ya ce da shi ya sake nana ta tambayar cewa ka bani labari sai yake ce da shi baharun amiqun fala tulijhu kogi ne fa mai zurfin gaske karka da ka shiga ciki ka matsa sai ka gano yaya Allah ke kaddara al'amura karka shiga cikin wannan saboda sai jefa maka shakku tsakaninka da Allah ya sake nana ta tambaya ake ce da shi ka gaya min yaya kaddara take sai ya ce sirrul lahi fil ardi wannan sirrin Allah ne akan ƙasa ya boye shi ga ainihin ya boye shi akan ka karka yi kokarin cewa sai ka binkito shi Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce shine wanda yake aikata abin da yake a gaba sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya kunna suka yi imani an fi min ma razaqnaku ku ciyar daga abin da muka azurta ku da shi kaga sai Allah tabaraka wataala yace mimma bai ce an fi ma razaqnakum ba bai ce ku ciyar dukkanin abin da muka azurta ku da shi ba sai ce daga abin da muka azurta ku ka ɗauki wani abu ka yi sadaka da shi ka ɗauki wani abu ka yi kyauta da shi ka kuma riƙe wani adadi na annashin dukiyarka ba duka ba Allah tabaraka wa ta'ala ce mimma yana daga cikin falalar Allah tabaraka wa ta'ala da ya ga dama sai ya ce an fi kuma razaqnakum ku ciyar dukkanin abin da muka azurta ku ya zama doka kun ba wanda zai ce ba haka amma sai ya ce mimma razaqnakum daga cikin abin da muka azurta ku an rawaito daga suddi yake cewa mimma razaqnakum yake cewa zakatul mafruda abin da ake nufi shine zakata farilla saboda ita ce mutum zai raba 1 bisa 10 ko 1 bisa 20 na ainihin wato amfanin gona kenan na mata gane ko 1 bisa 40 na ainihin dukiya ko kuma wani adadi na ainihin dabobi dai ko wani adadi na ainihin wato rikas Allah tabaraka wa ta'ala ce daga wannan ba ce in kai noma ka raba rabi da rabi ba ɗaya fa bisa goma noman damina ku ciyar wasu kuma suka ce abinda ake nufi shine mutum ya bada zakka a ya bada kyauta sadaka ta nafila kawai shine umarnin Allah tabaraka wa ta'ala ku yi kyauta ku yi sadaka ku yi wannan din daga cikin dukiyoyin ku min qabli ayyati yawmul la bay'un fi ku yi haka din kafin wani ne ya zo la bay'un fihi wanda babu wato cinikayya a ciki cinikayya ana nufin fansa ba wanda kudinsa zai dauka ya fashi kansa gobe da kiyama duk tarin dukiyar mutum daga ran da ka mutu din aka sanya ka cikin kabari duk wannan dukiyar in kayi sadaka kayi kyauta kayi wani aikin alkhairi sai ka je ka amfana idan ka tattara ka khazzane ka ajiye saboda tsoron gaba to yanzu gaban gashi kana cikin ta maka kana cikin kabari yanzu dukiya ta mutu ba ta ka ba ta magada shi baka da halin komai a ciki yasa malamai suke cewa idan mutum ya yi wasici ya ce ga kudinsa yana da dukiya in na mutu ku gina min masallaci a cikin dukiyata in na mutu duk ya tara magadansa ya ce duk da Allah karɓi rayuwata to ku wara a ciki ku gina min makaranta ko ku wara ku gina min masallaci malamai suka ce kar su da su sau da yanzu su suke da zafi sai dai in su suka ga cewar za su masa wakafi a matsayinsu na magada wannan kuma ya rike nasu ma'ana su suka masa amma dai ba dole ne a kansu ba abinda nake nufi shine ba dole ne a kansu sai sun cika wannan wasici ba me yasa shi bi da kansa ba ai yanzu ba dukiyarsa ba ce in ka ce in na mutu amma kaza ai ba kayan ka ba in naka ne shine wanda kai amfani da shi yanzu duk lokacin da ka mutu ba dukiyar ba ta ka bace saboda kai abin da ya rage naka kawai shine ne sai dai ka bayar ko da baka shirye ba in ka mutu sai a shirye shine wasiya ce wane ku ba shi kaza wani kara ka bayar wane ku ba shi kaza a cikin dukiya ta wane ma a ɗauki kaza a bashi wane a ɗauki kaza a bashi wane na bashi gona ta guri kaza wane na bashi gida na guri kaza wannan wasici ne shi ma suka ce in bai wuce ɗaya bisa uku ba in ya kai in ya wuce ɗaya bisa uku shi ma ba za a yi ba sai a rage in ya wuce ɗaya bisa uku da dukiyarsa ballantana mutum ya ce ku ɗauki rabin dukiya ta ku biya abokina wani ka ce a ba za a yi wannan saboda ka mutum yi wasiti ya ce in ya mutu a gina masa masallaci a sai dai in su suka cewa za su gina maka masallaci shike wannan kuma ko ba dukiyar ka za su yi in suka kuma da dukiyar ka a matsayin tasu ce suka maka su ƴaƴanka wannan kuma za su samu lada kuma za su samu lada kai amma ba wajibci bane akan su dan me yasa kai baka yi kana rayuwa shine Allah tabaraka wa ta'ala yace an fiqu mimma razaqnakum ku ciyar fa daga abin da muka azurta ku min qabli ayyati yawmul la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a kafin wani yini ya zo wanda a ciki babu fansa wala hullatun babu abokantaka da za ta yi amfani sai da izinin Allah wala shafa'a babu ceto sai da izinin Allah wal kafiruna hum zalimun kafire sune azzalimai wanda daga cikin magabata ke cewa godiya ta tabbata ga Allah da yace wal kafiruna hum zalimun bai ce wal zalimuna hum al kafirun ba ce da ya ce wal zalimuna hum al kafirun da kuma shi don aka ce zalunci shine idan abu daya Allah ya ce ka yi kaza sai baka yi wannan abun ba to suna ka kai zalunci idan ya ce kada ka yi kaza kuma ka yi abun suna ka kai ka zalunci to inda ya ce azzalimai kafirai ne da kuwa shiga uku gaskiya gashi ya ce ayi sadaka to baka yi sadaka ba ba ka zama azzalim kamar sai ce wal kafiruna hum azzalimun kafirai sune azzalimai saboda Allah tabaraka wa ta'ala shi ku ciyar dai kafin mutuwa ta zo mutuwa ta gobe shi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa idan mutum ya mutu dukkanin ayyukansa na alkhairi sun katse sun tsinki sai dai ababe uku sadaka mai gudana ana yin sadaka mai gudana da me da dukiya ko dai ka gina makaranta ko masallaci ko wata bishiya wacce ake amfana ko wata rijiya ka samar mutane ruwa duka wannan yana daga cikin abin da mutum zai amfana bayan ya bar duniya ko kuma yana da ɗa na ƙwarai wanda zai rika masa addu'a zai ta roƙa masa Allah tabaraka wa ta'ala afwa wannan shi ma zai masa amfani ko kuma ya bar wani ilimi wanda za a rika amfana da shi ma bayya duniya shi ma wanda zai masa amfani bayan ya mutu idan dai ba ɗayan ukun nan ba duk lokacin da ka mutu fa ba wata hanya da za ka sami kuɗi ba kamar a duniya ba ne ka sanya hannun jari ko ka gina kamfani ko kana aikin gwamnati ka ce ai kana zazzabi ma wannan kuɗin ka yana zuwa ko baka je ba baka da lafiya kuɗin ka yana zuwa ai kawai shi kenan kamar yadda kake jin cewa idan ka bar aikin gwamnati duk wata za ka baka kuɗi to rana da kiyama in ka in ka mutu kana cikin kabari in dai ba ɗayan ukun nan ka bari ba to in ka mutu in kai kafi kowa kuɗi a garinku ko kafi kowa kuɗi a duniya to in dai baka yi ɗayan cikin ukun nan ba ba inda za ka samu wani alkhairi ba inda za ka samu wani lada shi sa mutum ya yi ƙoƙari daga cikin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hore masa ko ya yake yayi gwargwadon abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hore masa ita sadaka ba wai an ce kowa sai ya iya bane kowa ya ciyar gwargwadon abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya zanta shi haka Allah tabaraka wa ta'ala shi li yunfiqu zu sa'atin min sa'atihi me yalwa ya ciyar gwargwadon yalwarsa kowa ya ciyar waman qudira alaihi rizquhu falyuti Allah wanda ya zamto kudin sa kadan ne talaka ne ya ciyar gurbadan abin da Allah tabaaraka wa ta'ala ya gore masa yanzu gashi muna cikin watan Ramadan watan Ramadan wata ne yake bukatar me sadaka kyauta yawan ayyuka na alkhairi to karka ce kai baka da tarin dukiya ba za ka yi ba ba karamar asara ba ce har Ramadan yazo ya fita daga cikin kalar ibada ba kai kalar ibada sadaka wannan asara ce ba karka yadda da wannan gwargwadon abin da Allah tabaraka wataala ya hore maka dinnan to kai wannan din me sai da dabino ne abin da zaka iya shine zaka sai dabino naira 100 an zo shan ruwa ka dan fasa ka dauki daya wani bismillah wani bismillah da kyakkyawan niyya kai wannan din Allah zai baka wannan ladan wannan abu ba karamin alkhairi bane ran kiyama da za a nuna maka wannan ladan sai kai fatan ina ma kaza da kaza ma da ka sayar kayi sadakar da biyu din kamar da ke da naira ɗari ɗin nan to ballantana kuma yawancin mu za ka ina mudu guda ma wani wani zai iya rabu mudu wani zai ina ɗari biyu wani zai ina ɗari biyar wani kaza wani kaza kamar sai ka samu mutum yana hangen sai ya tara da yawa kafin yi na samu kuɗi zan rika yin a yi mota guda a je a tarba mutane a yi take away guda dubu wannan kana ta wato abin nan ne wanda watakila ba za ka yi wannan kudin ba za ka mutu wataƙila kuma in kai kudin tunda baka fara yanzu ba idan ka zai rufe ka ga cewar sai ka tarowa ne sai ka tarowa ne sai ka tarowa ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi dan adam ba abin da yake gamsar da shi ya cika bakinsa ko cikinsa sai dai kasar kabari yace da dan adam yana da tafki guda biyu korama guda biyu a cike na zinare duk tsabar dukiya kenan gulabe biyu a cikin dam da zinare to da ya fatan ya zama guda uku ce da haka zai buri a ce a cika maka gurbi biyu zinari ne tsagwaransa za ka yi fatan mai da uku ne da za ka fara harka kaza kana samun kaza za ka fara kaza kana samun wannan kuma za ka tsallaka kaza to ai mu muna kala ne kasuwa ne su da suke kaza suke kaza suke kaza haka ɗan adam yake shi ɗin ma kuma yana hangen wani shi ma yana hangen wani haka ake har duniya ta naɗe wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi dace shi ne wanda yake kallon wannan matsayin da Allah tabaraka wataala ba shi wannan dukiyar bai amfani da iya wannan yayi amfani da ita kafin ya mutu yana mutuwa ba kuma ya biya cak iyalanka ba kowa zai rika maka sadaka ruwa ba ba kowa zai rika maka sadaka na abinci ba ba kowa zai rika maka zaba kowa ta kansa yake kawai to daga lokacin da kake raye lokacin kake da dama ka amfana da kanka ba wanda zai maka kannanka ba za su maka ba yayinka ba za su maka ba ƴaƴanka ba za su maka ba kai wa kanka kafin mutuwa ka zo maka kawai so kake ka tara kuɗi ka sa su makaranta mai tsada ka kai su kos mai zafi ka kai su kaza ka ci gaba wannan duka ba shine dabara a gurin ka ba kana sauke nauyin da Allah tabaraka wa ta'ala ya dora maka nasu kuma kana yi wa kanka tanadi balantana ma yanzu Allah tabaraka wa ta'ala rufa asiri amin kaga uba yana ta kokarin yi wa ɗaninsa kaza yana ta kokarin ya za a yi shirya ai mu ba galibi za ka samu mutane su ce mu irin yadda mu muka yi mistake su ba ma so su bi wannan inda muka biyo sai ban ma so su biyo irin wannan so nake shortcut mu muka sha wahala muka yi kaza muka yi kaza muka yi kaza amma su sun muke su miƙe straight to sai ka gama su miƙe straight din kuma yanzu su banzatar da kai kwata-kwata yanzu to kana kabari ma ba ruwansa da wani babansa ya haife shi baya tuna ma har naziri yayi har primary yayi har kaza ba ruwansa ma da wannan tunanin tunanin kawai tunaninsa shine wani ogansa ne ya taimake shi ya ba shi offer lokacin ya yi aiki ƙarƙashin wani shi ya addressing ɗinsa da kaza zuwa kaza akwai wani ogansa a guri kaza duka wannan lissafin lissafin duniya ne kuma sun cika wannan kwalwa amma ya tuna ba masa mun lalafa su na'am
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم hayya kaza Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce Allah shi Allah la ilaha illa huwa babu abin bautata bisa ga cancanta la ilaha babu abin bauta bisa ga cancanta illa huwa sai shi alhayyu shine rayayye wanda yake wato babu wata rigaye shi ba kuma nan gaba ba zai zanto babu shi ba cikakken raye kenan alqayyum wanda yake tsaye da lura da gudanar da rayuwar dukkanin bayi shine kayyum wanda yake kula da komai da kowa na komai kuma la ta'khudhuhu sinatun bacci wato gingidi baya kama Allah tabaaraka wata'ala baya gingidi subhanahu wata'ala wala nawmun ko bacci ma baya bacci lahu ma fis samawati wa fil ard duk abin da ke cikin samai da duk abin da ke cikin kasai na sani Allah tabaaraka wata'ala ya ce man dalladhi yashfa'u indahu wane ne wanda zai yi ceto a gurin Allah tabaraka wa ta'ala ma'ana ranar alkiyama wa zai yi ceto babu illa bi iznihi sai da izininsa sai in shi ba da izini yayi ya'lamu ma baina aydihim Allah ya san abin da ke gaban mutane wa ma khalfahum da abin da ke bayan su wala yuqu halittinsa gaba ɗaya ba ma iyakacin mutane ba wala yuhiduna bi shay'in min 'ilmihi su bayi ba sa iya kewaye wani abu wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi basa kewaye wani abu na daga ilimin Allah tabaaraka wa ta'ala illa bima sha'a sai dai abin da yaso ya sanar da annabawa na ilimin gaibun sa su kuma su bayyana mutane wasi'a kursiyuhu samawati wal ard wasi'a kursiyuhu kursiyin sa tafi fadi as-samawati fiye da sammai guda bakwai wal ard wal arda kuma fiye da kasai guda bakwai wala ya ƙuduhu himzuhuma wala ya ƙuduhu bayya masa nauyi Allah tabaraka wataala ce abin ya masa faɗi ya masa nauyi himzuhuma kiyaye su din kiyaye sammai da kuma kiyaye kasai biyo Allah tabaraka wataala faɗi ko nauyi ba wa huwa shi Allah tabaraka wataala shine al-aliyyu madaukaki al-azim kuma shine girma subhanahu wataala ya zo cikin sahih muslim daga ubayi dan kaf Allah ya kara masa yarda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce da shi ya aba yake cewa abal mundir ya kai abal mundir wace aya ce a cikin littafin Allah ta fi girma sai ubayi yace Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum yace wannan aya ta kowace girma sai manzo Allah ya bigi kirjin ubayi yace ma dalla da Allah tabaraka wa ta'ala baka wannan ilimi lalle kana da ilimi tunda har ka gano cewa kursiyu ta fi kowace aya girma kamar yadda yake fatiha kuma ne ta fi kowace sura girma a cikin alkur'ani to kursi ta fi kowace aya da ka sani cikin alkur'ani wato girman matsayi ba girman tsawo ba ayatul kursi a cikinta wato akwai girma Allah tabaraka wa ta'ala akwai tabbatar da sifofin Allah tabaraka wa ta'ala a cikin sahih bukhari wani hadisi da aka rawaito daga Abi Hurairah Allah ya kara masa da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya wakilta ni in je in lura da zakka da aka karba cikin watan Ramadan yace sai wani ya zo min da daddare ya zo ya ci gaba da ɗibar wannan tarin dukiya da aka ba ni gadin sai na raba na je ana ɗiba sai na je na kama shi in ji Abu Hurairah ina kama shi sai min magiya ya ce wallahi bukata ce kuma ga iyali sun min yawa kuma ina da bukata kai haƙuri tausayin sai kama shi ce kaje kar ƙara dawa ya ce ba zan ƙara dawa abu hurairata da safe yana zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara tinkara sa da magana ba fa shi ya gaya masa da abin da ya faru ba ya ce abu hurairata ya kai da wanda ka kama jiya ko wanda da dare mama shi kama shi ya ce ya rasulullah wani mutum ne gashi dattijo kuma ga iyali ya koka min iyali sun yawa in mutum yi maka laifi ya ɗauki kayan ka ce yanzu kai ka san mutum na ɗiban rogo a gonar ka yace wallahi yara ne kaza kaza babu abinci a dole zaka tausaya ce to a irin wannan gonar ka zo ka tambaye ni kaza amma dai me zaka tausaya mutum ka ce dai shi sai dai kawai ka masa dogaciya to Abu Hurairah ya tausaya shi to dai ka manzo Allah ya tambaye shi yace gashi gashi gashi yake cewa ai wannan zai dawo Abu Hurairah yake cewa washe gari yana kwance kawai sai ya ji ana sake ɗiba ya raba ya raba sai kama shi sai ga naji ne shi audawa kai ya ce to wallahi sai na kai ka ya ce lallai kai lallai sai na kai ka gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah kai hakuri kar kai ni gurin sa ya rinka bewa Abu Hurairah hakuri kai kai shi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na maka alƙawarin ba zan ƙara dawa ba yanayin nauyin iyalai ne shi yasa wancan bai ishe su ba na jiya kaza kaza kaza ya ce to kar ƙara dawa washe gari yana komawa sai ya sami a sai magana sake tambayar sa cewar ya kai da wanda ka kama jiya ki sai rasulullah ai kaji kaji abin da ya sake faruwa na ce zan kawo shi gurinka ya ce a a kaza kaza kaza iyalai ne suka yawa sai na kyale shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi zai sake dawo maka fa rana ta uku Abu Hurairah ya ce ko sai na ji ana sake diba sai na ka sai na raba sai na kama shi na ce yau kan na gama ka uzuri uku kan ai kuma an gama yayi ya ce ai ba magana kuma so uku ai kawai yanzu kan sai mun tafi gurin manzo sallallahu alaihi wasallam sai wannan mutumin ya ce da shi ka tsaya ka ji zan gaya maka wani sirri zan baka wani abu wanda baka san shi ba in dai zaka rabu da ni zan gaya maka ya ce menene sai ya ce idan ka je zaka kwanta ka karanta Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum zuwa karshen aya ayatul kursi yace in ka karanta wannan shedan ba zai iya kusanto ka ba ma Allah tabaaraka wa ta'ala zai turo wani daga cikin mala'iku ya zamto yana gadin har gari ya waye in dai karanta kursi Abu Hurairah sai dikin sai san yace a to je ka kada ka zuwa sai sami tunda ya ga masa da ya je sai magana tambaye shi cewa shi gari ya aka yi da mutumin ka ko ne je ya ce ayyar rasulullah na kama shi amma dai ga abin da muke da shi sai mun zai gaya mun wani sirri gashi gashi abin da ya ce in na karanta kursi Allah zai turo mai kariya gare ni har gari ya waye kuma shedan bai sai kusanto ni sai ya ce lalle abin da ya ga maka gaskiya ne amma shi maka da shi ya ce amma abin da ya faɗa maka tabbas ba gaskiya ne wannan abu ma'ana in ka karanta kursi ko ne karanta kursi in zai kwanta bacci Allah tabaraka wa ta'ala zai turo mai gadi daga cikin mala'iku ya gadinsa kuma shaidan ba zai yi zuwa kusa da shi ba yake ce da shi ya ba hore da shin ka san da kake ta wannan maganganun kuwa tsawon kwana uku yace wallahi sai ba san waye ba sai yace ai wannan shaidan ne shaidan ne dinka zuwa maka abubuwa yake yawa shi shi shaidan ne ya zo maka a siffar mutum siffar wanda cijo to saboda haka ne karanta kursi Allah tabaraka wa ta'ala na biyo bawa kariya daga wato shaidanu da kuma danginsa su a danginsa su ne kangararru cikin aljanu karanta kursi yana daga cikin abin da Allah tabaraka wataala ke bada kariya daga sharrin wato kangararru cikin jin Allah shi Allah tabaraka wataala malamai suka ce Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum yana daga cikin ismullah al-azam wasu suka ce Allah al-hayyul qayyum yana daga cikin sunayen Allah mafiya girma ismul azim inda ake faɗa wasu ka ce Allahu sunan Allahu shine anashin ismul azim saboda babu wani daga cikin wato kangararrun wanda suka ce su Allah ne ya zamto sunansa Allah babu kuma wanda suka mayar da shi suna kiransa mai Allah fir'auna da ce shi Allah ne mai mutane suke kiransa fir'auna amma ba suna cewa Allah kai wani sai dai sun ce shi Allah su ne amma mai suke ce masa fir'auna wato sunansa duka wanda ya yi da'awar allantaka yana da sunansa saboda ka Allah suna ne na Allah tabaraka wata'ala wanda kuma ba a haɗawa bawa wato dole sai haɗa bawa da sunan bauta a ce abdullahi kafin a kira sunan bawa ma'ana sunayen Allah tabaraka wata'ala kashi biyu ne akwai waɗanda akan iya kiran bawa da su kaɗai akwai wanda ba dama a kira bawa da su sai ne an haɗa da kalmar bawa kamar Allah wannan shi fi kowane himar da cikin sunan Allah tabaraka wata'ala Allah dole sai an ce ne Abdullah idan ka ce ka cire kalmar Abdu sai ne sai Allah to wala ka kira Allah ba yayi nauyi akan baki ba za iya ba sai dai a ce Abdullah kamar Al-Hayy da Al-Qayyum wa zaka ce wa Al-Hayy ba sai dai ne Abdul Hayy wa zaka ce wa Al-Qayyum ba sai dai ne Abdul Qayyum kamar ar-rahman wa zaka cewa ar-rahman babu sai dai ne abdurrahman wa zaka cewa ar-rahim babu sai dai ne ar-rahim ina ba ta gani duk da ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku tausayawa na ƙasa na sama zai ji tausayin ku shine Allah tabaraka wa ta'ala a sunan Allah tabaraka wa ta'ala akwai na kiran bayi da su ba tare da hada kalmar bawa kamar me malik kamar basiru ana ce mutum basiru ana ce mutum malik kamar imamu malik kaga al-maliku sunan Allah ne to amma irin waɗannan sunaye aka iya kira bawa da su iya sunan kawai ba tare da cewa abdu wani na fatan gani amma manyan manyan sunayen Allah tabaraka wa ta'ala sai hada da abdu ba da ma a ce Allah Allah ne ar-rahman Allah ne al-hayy Allah ne al-qayyum Allah ne amma akwai irin su imam malik Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum lokaci kuma ya fada sau da haka sun da zana ta gula cewa lokaci ya yi lokaci ya yi za mu tsaya a nan allah ina ganin za mu sake nanata wannan ayatar kursi saboda akwai bayanai da ya kamata su gudana da yawa ƙarshen wannan aya za mu taɓe ta a nan ina roƙon allah ta baraka wa ta'ala abinda na karanta mana na fassara mana da ya sami tare a cikin lada da kuma ne kuskure allah ta baraka wa ta'ala ya gafarta min ya Allah ka samu cika da imani Allah ka mana albarka ka yi wa zuriyar albarka ya Allah iyayenmu ka musu rahama ka yafe musu ka ne ta su cikin kaburburan su wanda suke raye cikin su Allah ka sa su cika da imani ya ubangiji ka amsa mana addu'o'in mu ka amsa mana ibadojin da muke yi ya ubangiji ka sa mu kikkiawan karshe Allah ka kara wa garin nan albarka da zaman lafiya ka kara wa kasar nan albarka da zaman lafiya ya Allah wannan jiha ka kara mata ci gaba da kuma albarka da zaman lafiya marasa lafiya Allah tabaraka wa ta'ala ka ba su lafiya kowa da bukatun suna alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala ka biya mana kowa kuma da matsalolin sa Allah tabaraka wa ta'ala ka magance masa subhanallahi wa bihamdihi